أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والحاجي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى تدركي ومن إلى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa yau karatu karatu mai daɗa ɗarin cikin wasiƙan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala zama ta arba'in kamar yadda soji ana sa lokaci ba a samu in yi ba kasancewar wata ɗan mushkila da mutane da fuskanta yau cikin littafin Allah ya kuma na nan yau muna rana ta lahadi karatun dama a sun shi sun su yi amma fursa da Allah ya bamu yau lahadi za mu ɗora in Allah ya yarda sannan kuma alhamis in yanzu za mu shiga dai yau zama na arba'in yau muna rana ta lahadi huɗu ga a takwas ga watan zulkada hijiran shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da wato ashirin da takwas ga watan biyar 2023 miladiyan annabi isa alaihi salam muna karanta cikin wasiƙa a risalatu alhadiya ashara min alfatawa fatoyi da shehu ibrahim yake yi a cikin wato fatawa na goma sha ɗaya wanda mun ɗan karanta wani abu daga cikinta da jana ta yanzu da mu tashi ne cikin karatu shehu ibrahim yana cewa wa amma su'adu amma tambayar da kuke min an cece ta an cece ta talqin wurdin hasan istijani radiyallahu anhu kaifiya an ce kaifiya shine yanda ake aiki practical wato yaya ake ba da dariƙa a zahirin ce fakar kala walidi radiyallahu anhu shubran sai ma da amsa da abinda ma'aikin sai faɗa cewa abdullahi yace lallai ma'aikin Allah ya kara masa yadda ya faɗa ya ce wanda ya zo zai ba da ɗariƙa ko kuma yadda ake ba da ɗariƙa yi ƙura'u salatu marratin yin salatin fati da mawubil ana karanta salatin fati kafa uku wa yi hudi ko kuma ya ƙara'u kenan ya ƙara'u salata marrati wato wanda zai ba da ɗariƙa zai karanta salatin fati kafa uku wa yi hudi sawaba hali maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai ba da ladanta ga maulanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum wato ya zai ba da ayyuka ana so ya karanta salatin fati kafa uku ya ba da ladan ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na wal alla zalika yace watakila haka walidina ya faɗa ka ne istijlaban li huduri hadarat shaykh radiyallahu anhu dan jawo halarin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wa bi huduri shaidi da kuma halartar fadan shehu tijani wato yanta nufin mulakkinu fi in dimasan kuliya yace shi ne ba da dalilan shi ne almulakkin ne lakanawa yace zai zai zama ya duniya duniya wanda yake gaba daya hakikiyan na hakika ya zama ba kan sai yake gani ba wa yulakkinu shehu bila wasi'atin shi kenan sai shehu tijani shi ya ba da dalilan sai umul muridu sai shi muridi ya tashi muridan li shayhi yana muridi da shehu tijani lalin mulakimi ga ba ba muridin wanda ya ba da ayyukan ba sawa'u yace duka ɗaya ne kan fi sani au fi gaira min albilad al-jadida ya kasance yana wato a ayin mali ne yana cikin garin salim ne ko kuma yana cikin wani gari ne wanda take mai nisa min biladi ba'ida min ash-shaykh radiyallahu anhu ga shehu tijani da an hasba zahiri wanda yake a gurgurdan zahiri ma'ana shi wanda ya zo zai ba da ɗariƙa abin da ya sa shi walidi shehu yake karanta salatin fatin kafa uku hadiya da ilimi dan halartowar shehu tijani ka gani ba ce ma a yi zuwa ga shehu tijanin ba tafiya da kullum abin da ake kai mu kai annon mamun kullum abin da ake ɗora annon mamun da a iya ce a karanta ma a jiya da su su gani yayi ai wasu a ne su shi zuwa ga annabi amma ya ce ya karanta a jiya da annabi ladan da annabi don kuma halarar shehu tijani da da ana taɓa halarar annabi halarar shehu tijani za ta fito dama ba a shiga fadan annabi sai ta ce tijjani radiyallahu anhu musamman ma ga wanda yake ɗariƙan tijjaniya shi ne wasuɗan to shi ce halar tsohon shehu kuma zai sa shi wanda zai ba da ɗariƙan ya shafa kansa cikin shehu tijjani sai zama shehu tijjani ya ba da ɗariƙan ba shi ba dama an ce yana so shi wanda zai ba da ɗariƙa kamar yadda za mu karanta a gaba in ka zo ba wa kai muƙaddami ka halarto da niyyar shi ku gane zai sauya ne cikin ke baya ba ma kai kan zama kamar kai ba yake domin muridi ne ta yana muridin shi ku gane ba muridin wanda ya ba ba duk da shi a gaba zai gane cewa in ma fa ya tashi a muridin wanda ya ba shi ne duk dai muridin shi ku gane zai yace ko da garin da ya bayan shi kuwa da nisa tsakanin ka da garin shi ku gane radiyallahu ta'ala to sai ce wa illa ina mallahun izini idan mutum ya bada dariƙa wanda yake da izini ya bada ya ya yi talqini shine ya bada dariƙa duk talqini a cikin lakanawar sannan bi sanadin muttasili ya bada dariƙan da istinadi wanda yake sadaddiya wanda ba ya cewa a ciki wani shi ya bani ijazin mukaddamanci shi kuma wani ba shi wani ba shi zuwa kan shi ijani ba sassala ne na goji ba ba yankakken sassala ba ya bani sanadi wanda yake mai saduwa ne ingantacciya bishai ga zuwa da shauki jani radiyallahu anhu min dai hajjin tafiya ya ba da dariƙan ba tare da wannan tafiya bai karanta talatin fati kafa uku ba ya ba da ladan to annabi wato ya bayar ba ta irin wannan hanya ba bal mulakin aidan lalle shi mai bayar wannan dai ya wanda ya ba da dariƙan dai a shehu radiyallahu anhu shauki jani ya bayar ko da ba karanta talatin fati kafa uku ba ya ga annabi da shehu jani har ruhin sai halar zurun ba ka kai ba da ɗari a kawai to still dai shi za shi ya ba da ɗari inda kai wakili lakin min wara hijab min wara hijab min wara hijab sanad sai dai ya ba da ɗari kan ta bayan hijabun sanad wal murid tijani shi kuwa muridin shehu tijani hurrun tsani fi nafsihi da kansa shi almajirin shehu tijani tsani daga zarar an ba da ɗari to kana da izinin ka je gidan duk wani shehu ka zauna an gani shi ɗani yana da ɗinki ba ce lalle dai ka zauna iya wanda ya baka ɗari ka fi nafsihi amma dai akwai sharuɗa ba wai don ka bar wanda ya bada ɗari kan don walaƙantarwa ba ba don kare na shi a sai dai ka je gun wani shehu ne wanda kuma sai ma ka zama sharabin sa ya maka take so ka sha wannan ba dai ba ce lalle ka tsaye da kanka yi wanda ya baka ɗari ka hurrin fi nafsihi lahu an yunazzila mallakinahu manzilatan shurajil yana da ikon ya sanya wanda ya fashi dariƙan nan a matsayin shehu tijani shi kawai yake gani shi shi ya sanya dariƙa bi sauran sada je girmama su amma masharabin sa wannan shehu ne zai iya yin haka an gane fi da'ati bi cikin masa biyayya wacce imala adadi da kuma aiwatar masa da ladabobi ma a wutaren shi hatta ya jirahu hatta ya jirhu iyahu har ya zama ya same shi gare shi zama ya same shehu tijani a gurin wannan bawan Allah ya ta masa tarki ya ta dora shi adabu har yanzu ya isa abin ce zai na yake wa ma zalika ala Allah jaziri haka bai zama mai gagaran mai wahala a gurin Allah ba shi wanda ka rike shi yake ka koya maka hanya za ka iya samun shauki gani tare da shi har kuma ka samu annabi Muhammadu dama kana isuwa mai shauki gani ka samu manzalo sallallahu alaihi wasallam walau an yi nazila kuma gairahu yana da iko kuma ya saukar da waninsa ya saukar da wani wanda ya ba shi dari kan da zama shi kuma ta wajen sai yake an kare shi matukan ba ya ne da niyan walakantarwa ba ne ga wancan shi in ya yi da niyan walakantarwa ne ko ya raina shi to an ce madadin sa ta yanke zai zama kuma mara albarka amma in ya yi ba da niyan walakantarwa kan zai zance shi girmama shi amma kuma tare shi yana tafa wajen wancan bala ba ka ba ne shi ma kuma bare ta masa lalle kar ka je wajen wani ba ba إذا لم يقصد بمطلبه إذا ب ب ربانك da abin da yake nema ba ka zauna wanda shi baka da yake sai ka ga wasu abubuwa da kake nema kuma shi ba da wani izini to ba da yake ka wajen wani sai da kaga anan ba za ka iya fita cikin muradin samun muradin abin da kake nema na kusantar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga dai ya sake yin wato sharadi iza lam yasfar bi matlabi in bai samu abin da yake nema ba kaga shi in bai samu abin da yake nema a gurin wanda ya ba shi dari kafin shi ya wajen take so a tsaya sai da ta halaran waliyi tana da kishi ba haka da bane shi shi to haka ku duk wanda ake tare da shi a kiyaye haƙƙinsa kar a yi wani abu na rai da zai tsarsu masa musamman ma wanda ya ba ta gari ka ya sa mu a cikin shi mu yi dai shehu gidani ɗani zai ziyara gidan kowane shehu a gari ka kuma dai zai shugma matukan ba wai yayi wancan da niyyar malakantarwa ba kuma in baka samu abin da kake nema a wajen wurin shan ba amma an ka samu to ka tsaya a wajen kan ma da ka samu shehu idan da ka samu annabi amma ba ni kuma ka tafiya wuri ba shauran don neman albarka حيث إن الملكين إن الملكين ليسوا سواء في القوة شو إنت للي فما أسمار قريبا بعدين في تبع شو كرفن رؤون ده سوين ده نجوان سكي شو تجانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بكم شو براد وني أكون فيلا وني أكون نرجع شو شو تجانا وني أكون شو نرجع شو أنا مامون تو wanda ya kuwan can fa to fa in ka tafi da rika a wajensa sai ma tasirinka zai iya tasirantuwa da wancan matukan da kyakkyawan niyya amma fa ba wai kuma yana faɗa maka cewa in ka karɓi da niyya a wajen wanda ya fi tafiya to wanda kuma ya karɓi da niyya a wajen wanda bai kai shi ba kana ganin wai wancan bai iya kinka ba a wannan kuma shi ko ya danganta ne da inna akramakum da Allah shau in je na karɓi da niyya a wajen almajirin almajirin almajirin shobrai sai kuma ka karɓa wajen almajirin shobrai ko kuma abun shehu amma ya zama wancan ni da na karɓa wajen almajirin almajirin na fi da kiyaye sharuɗin na fi tsoron Allah na fi ka ma'arfa ko na fi ka gurin Allah wasu da hasi istis da hasi istis da rakin fi shayi da jirla an yake wato fifikon ƙarfin jawon wanda suke ba da ɗarika ya danganta ne a gurgurin irin dinniyar ke soyayya sun gani rajar lalata halakar tankin a halin lokacin ba da ɗariƙa ɗin wa ƙabla hu da kuma kafin ma ba da ɗariƙa wa ba da hu da kuma bayan idan mutum zo mai kyawun sai ya fito gidani mai riko da ɗariƙan nan ne gaskiya ba ya zo cikin jama'a ya gwada don neman tara jama'a shi ne kaza shi ne kaza amma ba ya wajifa ba ya lafi ba su yi juma sai an zo kuma cikin taro da kuma da tushe wulai ne kaza wannan kar karɓi da nisa a gurinsa ka je ka nemi wanda yake lafi a fadin ma me ce soyayya ta gaskiya da shi da yana kiyaye abubuwan da shi da ya faɗa yana bin ɗari ta a ilimance ba wanda suka ɗauke ta a kan ransu idan a yayin almurafi ta ɗari ta ci me raino a ɗari ta a shehu radiyallahu anhu shine shehu tijani dan khalifata ba khalifa sai ya ji haji ali haraji radiyallahu anhu ba khalifa shehu alhaji ali haraji ni bane walakin yau ba kuma wani sa sune wato murabbai ba ba su ne masu raino ba kama afsaha bi zalika shi wa zul'an kamar yadda shi ya bayyana haka da kansa lamma wa qad tanafusu bayna man akaza an sayyidi haji haraji wa bayna man akaza an sayyidi muhammad ibn mushri bi qawli rajulan yayin da aka yi wani jayayya ko gasa akan wanda ya karɓi da yin abin shi a haraji da wanda kuma ya karɓa abin shi muhammad ibn mushri wane ne ya koyi ake gani بقول رجلان وشوت جان دي wannan magana da kansa ya kalin shi yace man ya arfuni ya arfuni wani duk wanda zai san zai san ni a dariƙa ne san ko ni da ni ɗaya ne shi wa dani duk wani wanda ta jaki zuwa shi hulai halifofi ne majazai an gane yawa yani yana da annan dariƙa ta lahu dariƙa ne nasa shehu jani galibi ne ba na wannan sabon wa huwa shehu shiya shi ne shehu a cikin dalagai rubanu shi ne shehun dariƙa duk wani muridi da wani shauki jani ko bi shi kuma ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nan manzilatu qadimi yace yace manzilatu kai qadimi ya shobara yake anan akwai manzilatu huna manzilatu qadimi anan ne ake samu wajen zaniyan aba lana gare mu ma'sharan mulkina ya mu taron masu ba da dariƙa illa man asmahu Allah ta'ala sai wanda Allah ya kiyaye shi in ka ba da dariƙa karke kika ji a ranka wai cewa wannan mai ina da muridai su kaza ina kawo a ladabi na dari sai ba ka da muridi ko ɗaya muridan sa muridan duk na shehu tijani kamar yadda aka ce wata shehu tijani zangon mai mai tara ni shehu tijani ya ce duk manyan manyan sabon sannan kowa ya zama da almajiransa shi shehu tijani zangon mai mai shi ɗaya ce ya ga ce shehu Ibrahim aka ta da kowa na zuwa da muridansa amma shi can zan shi ya zo bai ji abin da shi faɗa ba ne da shi wani tambaye shi shi ai shi ba da wani muridi ni ni ɗaya na ne ni ne ali almajirinka ni ba in da wani muridi duk wani wanda ya karɓa ɗari ka wajen na almajirinka ne shi ba kai ka ba shi ba ni ba yawa ni ba da wani muridi aka ce a nan mutane suka tsinke su ko kan lallai shi gidan zangon bari bari fa ya yi nisa cikin shoguran ya narki da dubin da yake gano maganar shi wanda mutum sada kuma ba su gano ba su sun yi zaton a zo da almajiran amma shi bai auna da su waye amma shi na sai ta almajiran shoguran shi kuma shoguran zai ce maka bayan da wani wuri almajiran shoguran shi kuma shoguran zai ce maka ni ba da wani almajiri ni na wakili ni shi aiki ne ke wa kakana na Muhammad duk mu almajira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugura nan ne ake samun jami'an kafa mu masu ba da dalila mukaddamai a da shugure a ba'an shi shi bayan ya ce nan ne maza ma daga mutum na cewa aiki almajiri ko kuma ana nema a maida ka ji kenan ka fi biya ke ne ko je ya ma hidima je ya ma kaza in ba ka bace rashin albarka a wannan ba karantar shi almajiri su jami ɗani hurin ɗani yana da inci kana ba shi dalita da ko ina ya ga dama sai dai tsakanin da shi girmamawa shi kuma zai girmama ka ka da da kamar yadda iyaye su aiki mutum dole ka girmama ta wurin shi Allah ya sa ka zo duniya haka shi ma ta hannun Allah ya kaddara ka zama almajiri shi ke gani to wanda kuma bai gode mutane bai gode Allah da ka girmama shi da ka gode masa da ka mutu hidima gobe da hali kuma shi ne kamar yadda ba ta dalita amma ba dole ne ka tsaya a gurin ka ba da ka ji biyan ne ka ga amma su'al shubra amma tambaya da kuke an sanadi da sanadi na na dariqa fa innahu walillahi alhamd yace ina ina mai godiya wa Allah ni dai wato sanadi na na dariqa tafil injinil asanidi yace tana tabbata gare ni isnadodi malu jumi'at ga da tara ta da kana ta'alifan wada da ita in kawai da ta mutane tsaban yawan bayan Allah da kudin da ba mu shawara ijaza gani kuma suna so Allah ya sa aikin biyo musulunci su ma zai da babban rago a ciki haka suka ta bashi suka ta bashi suka ta bashi ido yace ita kawai da za a tsara ya ta kai mujallabi yace wa jirgin jima'i amma yawancin dogaro na alasan dai a bisa wato ijazobi guda biyu sanadi na ɗari kanin guda biyu yace alhaji dai huwa al'ali yace sanadi alhaji ji yace sanadina na shi Muhammad alhaji yace ita na fi abun nan da ita wa wal ali ita madaukakiya algali ne tsada in ji a gurina wa in kana take ko da dai ta kasance kullu aliyatun galiya duk isnadi da aka bani madaukakiya ne kuma mai tsada ce amma wanda ta fa'anna sun alfahari ta ya shi Muhammad Lali al-Misri ce aya al-Murtali ce nan na tsamu yake fada ya al-Murtali wa hatta sirbihi yace ina saduwa kuma da shi biwa ta tafi shi wa Maulaya yake da ta da wasu ɗan sai ya bi kuma jagora na a nujikin takamai na hannun da rafi tijjaniya ya ɗauki tutan nan na ɗari ka wani ma'arifi da ma'arifa a alhattaniya na hakika sai ya biyo mulaya yake shi ne shugabana kuma wanda kuntun al'amari na shi ne alhaji abdullahi bin haji radiyallahu anhu yake shi ne alhaji abdullahi ɗan shehu alhaji allah ya ƙara masa yake wala shakka shi ba ba mamaki ba ku kwanto wala riba ba ku kwanto wala wahama yace ba wani imuwa wa ta kuli bi aidan ina da wasu sanadin kuma wanda take kai mu shau tijani min tariqin ilmi sani ilmi al-ashar wanda yake a sarari da shau al-ajarra yake da shau kuma wanda yake mafi daraja wal kibrit al-amar mafi haske ta wal kibrit al-amar da kuma wato kibrit al-amar da Allah ya faɗa a wanda wannan shehu shine kibrit al-amar وبدر منير شيني وطن يعسي الأزهر وندي في مبين الشيخ محمد سعيد شيني الشيخ محمد سعيد متعنا الله يقول بكائي يشي الله يجير بمدائي يطور رايوان وكلاهما شوي وإن سنجودين أبو داجين وتقول إليكني أم الإدلاكي وأنا سيقننكم أن ثبتوا أن عنده الإذن المدل ليش محمد سعيدنا الشيخ محمد سعيد سنادي إذن مدلكي na ce izini mutlaki shi ne ka bada komai na ɗari na ba ɗari Allah ya mana mu ma kafin mu mutu mu zama cikin masu izini mutlaki ya ce wa alamu ya ce ka sani sai ya kai shugabana anni walillahi alhamdu ka shi ba zai faɗi magana ya ce godiya ta fata ga Allah ma'ana ba alfahari yake ba cewa ni godiya da ya tafi ga Allah yace na sha'atu fi dariqa na tashi a cikin dariqa kittu Allah a harfa illa illa hiya yace ni kan nayi kusa ma in shi Ibrahim zamo ban san komai ba sai dariqa kai a rayuwa tsaban na tashi a cikin dariqa fakar tare yace yayi kusa Allah wato tu'allifu waraqatan in taro wata takarda fiha cikinta illa wa jalabaha walidi yace sai mahaifina ya jawo ni ya jawo ta ce wa kaftu alaihi alaiha sai kuma na tsaya a kai wato nayi kusa ba wata takarda da zai jawo ta gare ni na ɗari ta sai face mahaifina ya jawo ni ya tsaye da ni ai sai ya jawo ni ya ga wannan takardar sai kuma na tsaya a kanta والعلم لا أكتب كثيرا شو رأيت علمي من ساية سينا ديوة من كلام عبد الله فقهاء إذا مجانا من يمن فقهاء المحققين كما ماتوا فكه أي محققين ما علم حقيقة المحققين كما ماتوا كسيا شو وقفت أيضا ناسيا يجيشوا على كلامي على كلامي جلالي ذكر فقهاء ناسيا أكمل zurfafan maganganun malaman fikihu kama ta kulu da dalami da ta fi shi na tijani amma ba mu taɓa jin sun faɗi wani mai sosan magana a kan shi mu shi tijani ba amma ya kulu sahibin annis annusa su gona ne tsarika wala an salahu a babu wargo gare su fi baɗina a baɗininka bi sanadin hakiji a sanadin nan na shi muhammadu lafiya sahibu sirri hakkani babu shi sirri na hakika wani kankanta wa fi kula fa'idi da cikin halifofin sa ila amin majar ya zuwa har yanzu wa fi sanadi ya ji abdullahi kutuka ina da sanadi na kuma cikin shi abdullahi wanda take keɓantacciya kullum dukkansu la ya ƙilu mallahu adina zauƙin baya ganewa da la ya ƙilu ba mai ganewa mallahu adina zauƙin wanda yake da ƙaramin fahimta wa fil ilimi da kuma a cikin ilimi alhaki ina ƙi wa fi fani sirrin ɗarika da cikin gane sirrin ɗarika fanani su zaniyu na ala basira ce mutu janawa ne akan basira ɗinki min amur ɗarika tuna na al'amar wannan ɗarika namu zahiran wa baɗinin zahiri da baɗini li'anna a rana haka li'anna domin mu a ranar haka Allah ya gwada mana gaskiya hakan kuma gaskiya ce fa na lahu an yarzuƙana wa nas'aluhu kenan muna roƙonsa an yarda ya azurta mu kama la ittiba'ihi cikakkiyar biyayya mu ta wannan ɗari tare wa ranar batila ya gwada mana wato ƙarya batilan ƙarya ne wa nas'aluhu muna roƙonsa kama kamala ijabati muna roƙonsa wato cikakkiyar amsa addu'ansa wa qad istajalatu na tajala bi ta'alifi bi ta'alifi da wata ta'alifi fi ɗariƙatina haƙiƙiya a wannan ɗariƙan mu na haƙiƙa amarni bi biha shaykhi mahaifina ne umarni ne rubuta littafin muhammad abdulrahman bin shehi hajj abdullahi shine wato muhammad na abdulrahman shi ne umarcin ɗan shehu abdullahi ya umarce da rubuta wata littafi na ɗari ɗan shehu a sa hanyar kuna mufida ya fi ta tunan littafi ya zama mai amfani da halin zauki da ma'abuta zauki irin su baye wasalama ne wato gaisuwa guda biyu tabbata gare ni gayatan wato wanda suka yi matuƙa ala shekai a bisa shekai guda biyu alkhalifa ta yi khalifofi guda biyu shehu muhammad sa'id shehu muhammad sa'id wa sayyidi muhammad ali wa sayyidi muhammad ali wa ala kullum man huwa min huma ilayhima da kuma duk wanda ya zo da ala kullum man huwa da duk wanda shi ma minhu ma gare su ne ilai ma zuwa kuma gare su to da mu fara nan da yake wasiƙan tana da gaskiya saura ɗan tana na da mu ƙara kabo to da shi wai bai ke ce salamu muhibbin salamu muhibbin hatibin li wujadihi wa in zannahu man laysa yadihi muqsira yace da wata baiti wani malami yace gaisuwan masoyi salamu muhibbin gaisuwan wani irin masoyi hafizin liyu dadihi ne kiyaye soyayyarsa ta tabbata wa in zannahu mallan yadi ko da yanda bai sani ba yayi da kansa mukusiran ya dauke cewa shine takaita soyayya ne yace to wannan gaisuwa ta tabbata ga wa'annan shehune wa karba sun haki yace lallai haki ne sarki ya tura ni ila hukumati zuwa ga hukuma ila hukumati sin zuwa ga hukumar sin salim ila hukumati sin salim zuwa ga hukumar sin salim wani gari ne ma'i'atillahu rijalin daula yake tare da akwai manyan mazajen daula manyan gwamnati la ta'lamuna minhum illa sunbu yambal yace ba su ba sa sanin komai da yesu sai illa sunbu yambal arsalali iddata barawati yace ba san kowa a cikin su ba sai dai san illa san samba yam yam sai samba yam sunan wani mutum yace arsalali wannan ya aika wannan hakimi iddata barawati barawatu ya tura da wasu takardu ya dilibu ne zalika yana neman kuma hakan gare ni kamsa salfil amra sai na musanci da umarninsa wa salafi wa sala fi dariki nasara azizan kuma yace an samu nasara a hanyar tafiya na wannan sai takardu yawa an samu nasara wanda yake mabuwayin nasara duk darikati ga darika ya ji aikin hakimin garusu kuma an karɓi darika da yawa wallahi ta'ala alhamdu godiya tabbata ga Allah wa yuhibbu Allahu al-haqqa Allah yana irkar da gaskiya wa yuhibbu al-batila yana fata ƙarya wa qad ba'athu barawatan fi ayyamin maulid yace na tura da wannan takarda din a kwanakin maulidi wa in masalat in ta isa gare ku to faktubu li ku rubuto min ita yusuliha da jazaran ta sadu gare ku kuma ku rubuto ku ku turo mu wa sallimu minni ku miƙo ta gare ni ala talabi wal ali yace usallimu minni ku yi gaisuwa gare ni a ala kullabi ala kullabi kenan akan wato ɗalibai wa ali badau da ali da mutanen ali badau wa ali hajj da mutanen ali hajj wa ali babu nahwi da mutanen da zuriyar ali babu nahwi wa salam shi yace amince tabbata gare ku wani kila an saro yace wannan ne shadi shehu ibrahim daga cikin littafin shehu ibrahim at-tijani da kosa wanda yake da tijani wanda yake zama a kosa بثلاث عشرة بكيت من ربيع الثاني يجي ثورة فانا قوما شاوك ربيع الثاني توجه الشيكارة تا دبو ايا يري اكو دعمسو دعوكو هجرية فالله يقال من سمى الله الله صلى الله عليه وسلم أبونا مكفى آريدي الله يبام الآرد أبونا مكفى يذكركم الله يكيم الله يقال من فتي بجاي رسول الله الله يقال من فتي البركة الشيخ بجاي الله يقال من فتي البركة الشيخ براي رجل الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق على سيدنا الحق على دين الله ثابت المستقيم وعلى آله وصحبه بانا Thank you.